بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة الأمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوا أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markasa hadu sunna da jama'a wanda ke ngol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a tara ga wata na Ramadan hijira shekara 1444 wanda ya dace da 31 ga wata na uku 2023 a darasinmu na jiya muna cikin tafsirin cikin suratul fatah muna aya mun yi aya ta hudu ina gani lokaci ya zo karshe za mu shiga ta biyar ne ko a kahin nan akwai yan kira kira na musamman game da limamai na tarawih ko tahajjud dangane da sa lasfika a lokacin sallar dare yanwa wannan mas'ala ce da dama su da jimawa al'umma na kuka a kanta to gaskiya ko da wani ya yi kai da kake aƙida ta ahalu suna da jama'a mai bin dokoki ya kamata ka yi tsari gaskiyar magana sa lasifikar wannan a cikin dare yana cutar da wasu da yawa akwai yara akwai marasa layiya akwai na fasini da zauwa ta jirgin don ba dole bace mai kazo masallaci kenan wani akwai masu yin yan sha biyu akwai masu yin yan kare daya akwai masu yin kowa da irin yadda yake yi kaga idan a tsarin da ake wannan kowa ya gudu lasifika shi kaga zai cutar da wasu ya hana wasu barcinsa da dare balle marasa layiya annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi magana a lokacin da babu lasifika game da har daga murya da yawa misali wata rana ya yi yawo cikin dare ya bi gidan umar bin khattab haka abubakar sadiq da sahi sun kwatse an halu yake ce ma abubakar cikin dare ji na bi ta gidan kana sallah amma ba a jin muryarka ka yi ƙasa da yawa ya ce ya rasulullahi ai na ji yadda wanda nake ganawa da shi kai kuma umar ka daga murya da yawa ya ce ya rasula don ta da masu barci su tashi makwauta zikiyar mulai su ma kaga nan kowa ka dalilin shi a nan sallallahu alaihi wasallam ce abubakar ƙara kaɗan a jin sauti don jin sauti ya ƙara wani shaji kan ka misallar kaga umar ka rage kaga cutar da makwauta don wani idan an hana ba lasfika ce a rage ka a cikin makwabta ina ga lasfika wanda ya kashi har kilo guda biyu ya kashi ruri na gaskiyar magana iya cuta wallahi wata ran wani mala ana yi a wata masallaci wani abu kira da ce mala ya ce wallahi mala bin laila ya ce dan allah ya ce a musu magana ya ce sun hana na bacci kwata kwata sai allah kamar guga mutum makwabta masallaci ne ana rabu bai lahi a gida yake an hana ya barci gaskiya akwai cutarwa tun da akwai lasifika ta ciki a yaki da ta ciki ta kewaye masallaci duk zarar nan ta ciki ga nan ga haraba ba iya sa wannan ta kama gaskiya magana a cire ta akwai masu cewa ai wai to raka biyu wace ka raka biyu raka biyu ka kurin da farko ma an an zo kurin kowa san da mana sallar sarauta duk mai dama iya zawa kurin lasifika ta kuma a yanke ta kasa ai aiki da ta cikin masallaci inda kai kana ji ma mun kana ji gaskiya isa ka a huce gona da iri a cutar da mutane wajen neman lada ka ji a awo kuma zini ya rinjaya Allah taimake mu sai wani ke bayanin kan cewa masala ta an hana kunutu cewa amin amin ya tabbata sahabbai lokacin da umar bin khattab jagorancin da ya sa sami mu da ka dubai bin ka'ab suna amin bayan wurin addu'a wurin kunutu ma mu suna yin amin ba laifi bane ba Allah rahma ja ayata بسم الله الرحمن الرحيم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات نعم بايا آية da makaranta ta ƙarshe kamar da cikin sai da bukatun sai musulun anas bin malik ke cewa sun wa annabi tambaya sallallahu alaihi wasallam bayan sabkar da wannan sura ta inna fatana ka fatahan mubina wannan budin da Allah ya mishi suka ce hani Allah ya rasulullah haza lak wa ma lana barakaka barakaka ya rasulullah ina ma barka wannan bayani na inna fatana laka fatahan mubina wani abin na musamman naka to mu me na mu mu me rabon mu cikin bayani shine Allah saukar da wannan aya ta farko kafin wannan liyudkhilul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar dan ya shigar da masu imani maza da mata aljanna wadda koramu ke gudana kalkashinta kuma khalidina fiha masu dawama a ciki wa yukaffir anhum sayi'atihim Allah zai kankare musu kurakuransu wanda suka yi ma to kana inda zalika fawzan azima samu wannan shine rabo mai girma a wajen Allah da ya ba masu imani sai su kishe masu imani munafukai yace Allah ya wannan muku wannan baiwa ku su kuma wa yu'adhibul munafiqin wal munafiqat Allah zai azaba ga munafikai maza da matan su wal mushrikin wal mushrikat zai azaba ga mushrikai maza da mata zannina billahi zanna saw wanda suke ma Allah mummunan zato kullum su ba su kai zato ga Allah ta zaman addini ma suke zai rushe annabi ma zai kare kullum ba su fata alkhairi suna ma Allah mummunan zato alaihim da'iratu saw Allah ce akan su ne mummunan makoma take su suke da mugun abu suka munafikai da mushrikai da kawaran gaba daya wa gadiballahu alaihim wal'anahu kuma Allah yayi hushi da su ya tsine musu albarka wa addalhum jahannam ya musu tattalin jahannama wa sa'ata masira ma kuma ta muni ce ta tsare rayuwar ta duniya kuma jahannama ce gida koma koma ma kuma ta muni Allah kiyaye Allah ce gaba walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima Allah sake da yamin da wannan kalma bayan nan kadan sama aya ta uku yayi ta kayan wannan yace walillahi junudu samawati wal ard Allah ke da runduna ko rundunoni sama da ƙasa ko ina Allah ya da runduna wanda inda yaso zai sa daya cikin halittun shi gama da gaba daya to Allah bai haka ba dan wata hikima ta shi wa kana Allah azizan hakima dan haka Allah mabwayi ne mana mai abin da yaso a lokaci guda iya kuma a cikin tsari Allah hakimi ne
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira Allah subhanahu wataala tabbata mana da cewa matsayin manzo na Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce na aiko ka shahidan mai shaida ga al'ummarka shaida zai mana shaida a gaban Allah hatta a hilin kiyama kan abin da ya zo da shi daga Allah subhanahu wataala ya shaida cewa ya isar mana illa ku kun yi ko ku yi ba Allah zai tsaida shi mana wannan shaida a hilin kiyama wanda mu ma kuma za mu yi shaida ga sauran al'ummomi yanda ya zo a Qur'ani Hudu ya isar kai Nuhu ya isar Hudu duk annabawa mu za mu zo masu shaida annabi shaida ne mu ma masu shaida ka sauran al'ummomi kiran kai mai shaida ne kuma mai bishara ne mai gargaɗi shi yasa ta a hilin kiyama a hilin arfa ta ƙarshe da yayi zai bayani ya biya bayani ce hal ballagatu na isar su ce ka isar ce Allah ka mun shaida kai ma kansu shi ma Allah mai shaida ya isar kenan kai mai shaida ne kuma mai bushara ne mai gargadi ne shi bushara sakamako na kwalle ga wanda ya daga Allah shine bushara labari mai dace kuma galgadi ga wanda ya kangare kahin ta ɓaci ka gyara akwai azaba kaza ga mai kaza ka hurci ne muna hurci ne duk wani aikin maza amma galgadi ga irin abin da yake gabawa ga mai sakamakon mai kaza shi kuma mai aikin alheri ga sakamakon ga lalata kaza shine bushara lokaci guda kuma ya zama to mai galgadi ne a matsayin haka Allah ya aiko ka li tu'minu billahi wa rasuli Allah ya aiko ka ga bayi dan ku musulmi aikin da ya mai don ku yi imani da Allah da manzo na Allah an aiko shi don ku yi imani da shi ku yi imani da Allah wato azziruhu wato waqiruhu ku girmama shi ku bashi ku mana ku bashi kima ku karrama shi wato sabihu bukuratan wasila nan kuma nan malaman tafsiri kama ina ga ta ibn kasir sai ibn qurtubi suna ga cewa wannan damirin abu biyu yana komawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na wato aziruhu wato waqiruhu anan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ku yi imani da shi kuma ku girmama shi nan cewa wato waqiru mana ihtiram ku bashi almana ku bashi kima ku bashi daraja ku girmama lamarin shi an aka dauka kan wannan ne duk da cewa waccan ma'ana ma bata zama mummuna idan Allah ne subhanahu wataala kenan imani da manzon shi ku girmama Allah ku bi dokokin Allah ku karrama al'amuran Allah dan wasu na gata duk damirin ya koma ga Allah subhanahu wataala ne kenan ku girmama shi ku karrama shi ku tusabbihu bukuratan wasila ku yi tasbihi ma'ana ku tsarkake Allah sai iya da murici ba wani aibu cikin dukkan tafsirin guda biyu ya Allah ce gaba إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤمن يؤتيه أجرا عظيما
نعم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم نعم ومي بيان بايا أسلم وانا سورة لتزوء أوديبية lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zawwashi ya aiki Usman bin Affan ya kai sakon shi ga Qurayshawa to Usman bayan ya isar da sakon shi ya shi haka dake dan gari ne ya je wasu al'amurra sai jima a cikin garin Makka sai labari ya kawo cewa an kashe Usman shine hankalin musulmi ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi mubaya'a a mai mubaya'a akan in aka kashe Usman to za a ja daga ko da me zai wakana ne zai wakana ce sun yi mubaya'a akan ba gudu ba ja da baya wasu da wasu sun yi mubaya'a akan mutuwa ya dai a mutu to wani shine mubaya'a da aka yi Allah ke cewa innal ladina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah wa'annan wanda suka maka mubaya'a to wannan mubaya'a Allah ne suke ma mubaya'a kai tsaye to musulma wannan mubaya'a yadu la fawqa aydihim hannun Allah a saman nasu kurin ka yi imanin hannun Allah ya a saman nasu ba ruwanka ya kai ka yi imanin da yadda ya zukur hannun Allah saman nasu don haka kenan wata mubaya'a ce aka yi da Allah subhanahu wa ta'ala akan mutuwa ko rayuwa za a kai hari an kashe usman affan faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi wannan alƙawarin da aka ɗauka na mutuwa ko rayuwa ba ja da baya alƙawari ne kowa ya ɗauka ya mai ɗora hannu ya yarda ita to wanda ya warware wannan alƙawarin da ya ma Allah sun sakamakon warwarewar aibin illa za ta koma kan shewa bai ma Allah ba wa man aufa bima ahada alaihullah duk kuwa wanda ya cika alƙawari da ya ma Allah na taimakon addinin Allah ta kama a yakin har mutuwa wanda ya cika wannan alƙawarin fasuyuti ajiran azima Allah zai bashi lada mai girma wannan kaga ce alaihullaha bai ce alaihi ba nan ne wancan wurare ne dalilai ne na ƙa'ida ta larabci nawo wannan abin ya kawo su dalilai sun kawo aka ce alaihu ba ce alaihi ba ko na ganin malamin kira wani lokaci da aka kawo daga wata ƙasa ta saudiya aka shi nan garin iya koya kira'a zawa da kun kira'a kun ta musamman to ba Allah nurin bai lura shi ba ana karatu yaro ya ce alaihullah ce a lalala a cakun fuskuri ne aka ɗauko musu haɓar maka cakun fuskuri bai daba da aka ɗauko musu haɓar cakun bai daba ce bai daba kuma da gawa da kun kira kura a nijar kun ce bai daba kan bisa yin abin da ka zai ba manyan wannan kuma da kira a kashe ko da saudiya ko a nijar kun ce bai bai taɓa duwar abin ba sun ce za ki alaihu ya za ki alaihu ko alaihi ne ya aiki kawai yanci an gyara wallahi haka yi da take ai ce kenan ومن أوفى بما أحد عليه الله دون وند يتكى على قول ديما الله فسيؤتيه أجرا عظيما شكم الله زي باشي الأدام كما تبص تقبع سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا نعم بل كان الله بما تعملون خبيرا
نعم سيقول لك المخلفون من الأعراب in wannan aya tana karantar da kai ko da mu gaba daya cewa ƙur'ani daga cikin mu'jizar ƙur'ani zai ba da wani labari abin da yake da alaƙa da gaibu za a yi a gaba a wancan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da makiya ciki da waje na Yahudawa da sauran Larabawa za a saukar da wata aya da ya bayani kan wata mas'ala wadda za ta wakana a gaba kuma abin yana da alaka ba da muni ba ce an gan baki da muni tsakanin wasu imani ne iya da alaka da su kafura za a yi wacce za a yi kaza kaza za a yi in wannan aya ko wannan sura gaba ta sabko ne an wuto daga makka hudaybiya zuwa gida madina Allah kira mai saka sakar da wannan aya tana bada labarin abinda in ka je garin madina ga abinda waɗannan munafukai za su gaya maka ba zai da su ba wanda ke ba labarin ga irin hatta da sigar maganar Allah ya saukar da su da aya mai magana ga kalmar da za ta gaya ma an kaji gida kun ba je ba hanya yake kuma aka ji kuma haka abin yanzu nafsa ce shi ne Allah ce sai kula kula mukhallafun min arab larabawa al-mukhallafuna wanda aka bari da mazalar da zai hutu zuwa hudaybiya ya nemi goyon baya a kama a tahi tare larabawa akwai munafukai wanda suke kewayen madina hada na ciki suna ga cewa baiwa ya za a yi a iske ƙurin shawa a gida ba wani umarni ba komi kun za mu ga kama halaka ne kun za a ji halaka ne kurin zai kama ne kun halakar da mu suna ga cewa baiwa ma shi ma dawo kurin an ƙare shi ke su masu huta an ƙare saboda a wancan zamanin ƙorishawa ko wata ƙarin da wancan mun taimaka bayan bayan azab ne bayan azab ne annabi kama hanya wannan da azab an yi ta shekara ta biyar ne za a shekara ta shidda ne aka huta zuwa hudaybiya duk da annabi sallallahu alaihi wasallam kusa manzo na Allah duk da irin abin da barazana da tsorata da musulmi suka yi a Makka Madina akan azab gazatul azab ai ba lokacin aka aka tsoro ta irin gaba an gane ba amma Allah ya watsa ya watsa runduna ta kahurai larabawa da yahudawa manzo Allah kace yake ce masa habai lan ta kazo quraishi ba da yau daga yau quraishi sun karka min hari kaga ba su ke ba kuma yace su kace ba sun karka min hari kuma da haka akai ba su karka hari Madina ba to yanzu shi ya tashi tashi tashi Makka sai su ga cewa a ai an ji za ka kan halaka ne to shi ne Allah ce to zo innan mutane ga in ka koma gida ga abin da zama ƙarya ce amma ga abin za su ga wannan larabawa da ka bari wannan ƙauyawa in kewayen madina za su ce maka shagalatina amwaluna wa ahluna za su ce maka ya muhammad wallahi yara ne da dukiya muka bar muka bar dukiyoyin mu za kuma maka za a sace ba a bari ga yara da mata shi zai ban bi ka ba Allah ce haka za su gaya maka kulawa da iya da dukiya shi ya hana mu bunka fastaghfir lana kaji kamar da gaske haka su da mun sakaki ya manzo Allah ka roƙa mana gafara ta Allah ka roƙa mana gafara ta Allah ya rasulullah Allah ce ya kullum bi asnatihim ma la fi qulubihim wannan magana a baka ce ƙarya ce ba ta kai ba ba ta neman gawara ba da gawara ba take ta gaskiya a suna faɗi ne a baka Allah ce abin da a baka babu shi a zuciya su ƙarya ce in wallahi haka suka zo iya zawa aka yi ta a rasul ya muhammad wallahi dukiya da ya zaka yanda qur'anin ya zo haka suka zo da kalmar a gaban masu sauran musulmi masu imani suna ji dama annabi ya karanta surar kowa ya ji labarin surar suna zama gida ga jawabin wanda munafukai yan kewayen madina Allah ce suna hudun a baka abin da bai cikin zuciyarsu qul faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum dhurran aw arada bikum naf'a kace musu ai me yasa suke kin bin shi gudun bin shi ka halakar da su kasu mutu san rayuwa ne Allah ce ta gaya musu wannan abin da suke yau idan Allah ya so a garin inda suke ya halakar da su waye zai iya hanawa ai ba hukunta ba inda har Allah ya samu da wani abu na aibu waye zai kare ku da ku da gida haka idan yin yi ku da alheri ba mai hanawa haka idan ku dogar ku koma ga Allah komai a hannun Allah yake cutarwa amfanarwa abu ne daga Allah subhanahu wataala duk wanda Allah ya so a wani shi ba mai hanawa ko kuma Allah ya zuba ka alheri ba mai hanawa sanda komai a hannun Allah yake ما فتح الله للناس من رحمته فلا مسك لها وما يمسك فلا مسك من بعد الله شيء ده ابن الله بده الله نا رحمه با لي لي كلام ان ده الله يقدر رحمه با wani mai hana wallahi wai hana shi ma Allah ya halaka shi an washi sa kullum mutane su dogara ga Allah da yawa yawan mutane hudda kan suke cikin matsalar Allah sai ka mutum musulmi ya rayuwa kullum kullum bature kullum bature kullum kana komai kullum ɗan wannan zai yi a yau misali mutane da yawa zuciyarsu tara ta ba ma magana ba wani ba shugaban kasa alheri arziki zai zo wani yanzu in ba shi bane babu arziki haka shi ne ba haka ne zai bukar mutane yau tsaye a samu matsala a kasar wani makoma koma ka Allah ne warwara a wannan gwamnati babu arziki a tare zanga-zanga bala'i babu kaza babu kaza kamar shi ne malicin mu haka tura suke mutum bai mutum bai malicin na shugaban kasar shi arziki ne shugaban kasa talauci shugaban kurin shugaban kasa ne in ta bashi shi zai a nema ya kawo haka kwallo mutane take wato ne haka musulma a hankali a hankali an samu kwallo mu kurin arziki da basuwa ne yake aka talauce su ne ba ku cewa Allah na iya jaraba ku shugaban kasa ma na banzar da tacci Allah saboda yayin kan ku kware amma wallahi idan Allah ne al'umma da alkhairi la duk duniya ba ba magana ba wai shugaban kasa duk duniya ba gana wallahi duk duniya ba gana ta Allah ba ku sai ka ku zai muku abun amma wannan lalace ne Allah sai ku sake kawo ni amma da yawa muka ci kullum mun dogara ga wani imanin ya lakata ga wani shugaban kasa eh ko farti kaza eh in ta yi mata ba babu Allah kiyaye kenan cewa an ci ga musu faman yamliku lakum min Allah shay'an in aradakum darran aw aradakum naf'a ka tambaye su waye zai mallaki wani abu in Allah ya so ya cutar da su wa zai hana in cutar wace wa zai hana amfani ku cutarwa wa zai hana bal kana la bima ta'maluna khabira da haka mimma ana kana bal da drab wannan magana amfani Allah sai amfane ku ba mai hanawa in ya so cutar da ku ba mai karewa dan haka shi kuma Allah duk abin da kuke aikatawa Allah yana da cikakken masaniya ya sa abin da kowa ke shimkawa yan kowa ta kanshi ci gaba بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا نعم Allah ce bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minun ila ahlihim abada na Allah iya ƙaryata su maganar da suke cewa kulawa da diya da dukiyar mu kasa lalace shi yana mota Allah ce a a bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minun kurin abu da na kuta kuna zatar tsammanin bai wa manzo na Allah da masu imani su koma madina an kare shi ke da sun tayi an gama su kuma ka ku biyu su halakar da ku shi hana ku huta zuwa hudaybiya shine kurin magana Allah ce kuma ce wazuyina zalika fi qulubikum kuma wannan zato wannan tunani aka kawata muku cikin kurin haka ne tabbas kurin annabi an kare shi kenan an tayi an kare shi kenan mutum ta huta haka wannan a wannan zato aka kawata muku shi a cikin zuciyarku wa zanantum zanna sawi kuka yi zato mummunan zato mummunan zato daga kasa ba Allah zai daga wanda zai halaka da manzon shi da masu ibar gaba daya haba wannan mummunan zato ne ga Allah wa kuntum qauman bura kuka zama tun mutane halaka ku kuka halaka banza wannan zato ya halakar da su na tsammanin annabi zai dawo ba to gashi zai dawo ya Allah ce wa man lam yu'min billahi wa rasulihi wa man lam yu'min billahi wa rasulihi قوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا
shi lamarin da ke ciki wa man lam yu'min billahi wa rasuli duk wanda bai ba imani da Allah da manzo na Allah kawul ne gangariya munafikin ne duk wanda bai ba imani na gaskiya da Allah da manzon shi to ga shiri da Allah mai fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira tun mun yi tattali gidan zama ga dukkan kafirai an ce sa'ira jahannama sa'ira a ce hutama a ce lazza a ce hawiya yan uwa wannan sunaye sunaye ne na wuta sabanin masu cewa laza daban sa'ira daban jahannama daban jahim daban muawiya daban a'a duka wannan alam ne na wuta iya kiranta sa'ira iya kiranta jahannama iya kiranta hawiya huta malasa duk suna wuta ne kuma gaba daya yace kawure ne Allah musu tattalin wuta illa a wutan ne yake da kategori kategori hawa hawa mataki mataki ma duk wannan sunayen ta yace walillahi mulku samawati wal ard walillahi mulku samawati wal ard yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wa kana Allahu ghafurar rahima
walillahi mulku samawati wal ard Allah na tabbatarwa na Allah ne an ce mulkan wa halkan wa abidan duk abin da ke samai da kasai gaba daya mulkin Allah ne halittar Allah ne bayin suke ga Allah duk abin da ke sama da kasa gaba daya don haka Allah abin da so ke yi ya gafiru liman ya sha wa ya azibu man ya sha Allah yana gafarta mu wanda ya so kuma ya azabtar da wanda ya so ba mai hada shi abin da so ke da bayin shi wa kana Allahu ghafurur rahima amma a lokaci guda daga cikin sunaye ko sifofi na Allah Allah ghafur ne iya da gafara iya gafarta mu bayi kuma yana jin kan bayin shi ta akwai kira a koma ga Allah duk lahin da aka yi a koma Allahu ghafur ne kuma arrahim ne zai gafarta ma lahinka kuma sa gidan aljanna
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
in wa mun ga mace qur'ani littafi mai mu'jiza kaga nan yanzu can bayanin farko ta al-muhallafun min al-arab masala ce in an je gida ga za ta tare ka da waɗannan uzurruka na ƙarya na ɗiya da mata da dukiya kaza kaza su suka hana mu wuta yanzu kuma nan kai karo na bishu abin da yau kana a gaba ne Allah ce sayaqul mukhallafun idan talaqtu ila maganim la ta'khuzuha nan menene yawa kana bayan manzala ya dawo daga Hudaybiya Allah mai bushara ta samun budi ko cin kai ba don ce ku dabiya ta wakana ƙarshen shekara ta shidda ita kuma haibar ta bakwai ne bayan mu dabiya kun sai haibar kuma kuwa san haibar gari ne wanda aka samu dukiya mai yawan gaske gari ne ya kudawa masu arziki da kowane ɓangare to yanzu allah sai hukunci a wa wanda suka halarci bai'atul ridwan na hudaybiya wani sakamako na kusa cewa yanzu idan haibar ta tashi duk wani bije hudaybiya ba ka aje haibar da duk wani bije hudaybiya ba aka tace yanzu ku ta haibar za haibar duk wanda bije hudaybiya ba ba zuwa da shi haibar haka aka yanka aka nabi aka doka Allah yanka doka yanzu za ku ta za ku ta haibar wadda kuma zama taimako khaibar amma za a wata khaibar dole mu jefa jabiya ba ba zuwa da shi to haka doka take haka Allah ka wannan doka ta dole mu jefa jabiya ba ka aje khaibar da shi to sai Allah ka ta manzan shi wannan hukunci da aka yi na cewa duk wanda bai je da kaje khaibar da shi sayaqul mukhallafun idan talaqatum ila maghanim ta'khuzuha in abin yazo wa'annan mutane da kabari ba su bi ka ba a zuwa hudaybiya yanzu ga abin da za su gaya maka in wuta haibar yazo kaji abin bai zo ba in yazo in kun tashi wuta haibar ga magana ta wanda aka bari a gida munafukai a yakin hudaybiya a sulhu zuwa hudaybiya idan idan ta idan da kuma magana ta ku zuwa idan idan kun tashi idan da magana ta ku zuwa in kun tashi zuwa wannan ganima dan kar da mun haibar kamar nan da ka dauko ba wahala tabbas dan dauko wannan ganima za su ce muku zaruna nattabi'ukum ai hakuri ku bar mu mu bi kuma na'am dan suna ganin akwai shabawa ba barazana eh suna ganin akwai shabawa za samu za samu banza tubus suka ce za su ce maka daruran ta biku za su ce maka ku bar mu mu bi ku haka za su gaya maka in tabbata ta zo wannan bai zo ba za a yi ne ko annabi kuma karanta surar a karanta aya ko ejinta a jima juyi aya ko sai za mu kiyaye shi dan makarantar Qur'ani amma haka suka fada haka suka zo kuma yace za ta ce muku zaruna nattabi'ukum ku bar mu mu bi ku Allah ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so ne su canza maganar Allah Allah ya riga ya hukunta ba mai zuwa dole bije ku dabiya ba bai zuwa Khaibar su ba su je ba amma suna sawa ba su je bayan Allah ce ba sa zuwa Allah ce suna neman canza maganar Allah ul to idan sun gaya maka haka sun zo da neman su biyu ku khaibar ka gaya musu lan tattabi'una ba khaibar ba ni da ku an kare ba ku karbi na ki ba ku karbin ku dan ta lan tattabi'una nan wani menene cewa addini a hannun Allah ke dan wai wani munafiki ko ne ga cewa Allah bai bukatar wani ko ba kai addinin za a ci gaba ba suna ga sun kama barazana sun kaci ka saboda sun ci huta su kama a je a hudabiya ba suka jara ba suka kama na wuce to su gaba da Allah bai bukatar su Allah bai bukatar su sam ko kun gyara alzi Allah da ko sun tuba yanzu Allah bai bukatar dole ne ba bukatar ka ita a gaba ma sai lan tattabi'una har abada ba ku ƙara mun annabi bai bukatar ka mana kakka bukatar kudin su kakka bukatar su duk yakin ka shikenan baka baka ba su sai zaman ku yi zaman ku a gidan ba bukatar Allah ce haka za ga musu kullun tattabi'una ga musu har abada ba za ku bi mu ba qala lahum qala lahum qabl haka Allah ne kafin zawa abu dama Allah ya rubuta ka doka dole ban ku je ku da biya ba bai mu kuna so ku canza to ce har abada ba mu ba mu ta dan tattabi'una kuma haka Allah ne kafin aka ga wannan da wawa dole abin da za ya gaba kuma sai Allah ke faɗi kan ƙur'ani ya ce fasai ƙulun bal ta hasudunana ka yi Allah kenan ƙur'ani kenan ya ce wannan magana idan suka ce mu bi ka ce a'a har abada ba sun biyi ka ba haka Allah ya faɗi kahin yanzu kuma ga jawabinsu za su ce maka kurin a bal ta hasudunana kuna mun ce kuna mun hasara kuna mun hasara kuna mun hasara ne kuna mun hasara ne ƙura an ka ana so za a je a samu gani ma ana mace gurin wani zaka ce wai a kullum kuda wani hasa wani ana musu hasara da su ana musu hasara kan samu gani ma a kai ba haka za su gaya maka kuma da haka suka wada to wannan aya ta Qur'ani ta zo ka kai abin ya zo ka kai abin ya kana an ga Qur'ani ko abin in ya zo haka suka ce kurin ana man hasara ne kurin bal ta su dunana ana mu je Khaibar eh ba ku zuwa na'am na'am Allah ce bal kanu la yafqahuna illa qalila wannan mutane ba ta hankali ba ta gane magana ne yau Allah ce zaka magana Allah aje kace ba ba ku ga musu gane ne Allah yanzu Allah bai bukatar ku kuma hada ku ba kuma addinin ci gaba za a yi kuma haka akai bayan su aka je aka bude makka da abin da aka ba su akai ku bin su akai da abin Allah ya naka wani sa ta addini a nan duniya bai bukata annabi bukace su ba duk sunan kin gaba ɗaya ba maka suke zuwa ba sai tsoron aje annabi ya wuce ya ji bude maka gaba ɗaya ban su ba ala annabi ba shi ne ba mun kuma yi zai aka yi addinin Allah ko da kai ko baka yi zai kai kokarin samun raban kashi gurin ko baka ci ka baka hana kullu Allah ce gaba قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد Mm.
تقاتلونهم أو يسلمون نعم.
فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما
to yanzu wa'annan an kare da su dai amma ga wani abu wanda Allah ya ce a gaya musu kidan kasa ba kansu wahala da neman he sun je da maganganu an musa kaza kaza kaza a shi ne da Allah bai bukata su ko sun gyara Allah ya ce qul lil mukhallafin qul lil mukhallafin min al-a'rab satud'aun ila qaumin uli ba'sin shadid ni dai yanzu bani bukatar kun ba ku ƙara wuta da ni amma ka gaya musu ka gaya musu wannan wanda aka bari na larabawan kawai na kewa madina ka gaya musu kai ne ba za su bi ka ba amma su satu da awon ila ƙaunin ulbatin amma a gaba za a kiraye su zuwa yaƙar wasu mutane uli ba'asin shadid masu bala'in ƙarfi ba mu tsohon tudu ba eh ku zuku shirya a gaba akwai wani amma cin ma cin ma babu tabus wani dan bala'i ne za a samu malamin tafsiri na cewa na ishara ga musamman kaza manzo Allah baya bar duniya shi manzo Allah bai kada su annabi bai kai hutar su ya kare su to yanzu Abubakar Siddiq ka san shine farkon khalifa kuma farkon gamuwa da cikas da hikimar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam iya barin duniya daman yana cikin shirin yaƙin mota ana cikin shirin yaƙin mota an shirya yaƙi tawaga ta usama annabi sallallahu alaihi wasallama kusan ƙarshen yaƙi da shirya kenan usama za a je mota yanki ne na iyaka ce za mu ce ta ta rum wanda an samu labarin rumawa sun yi cinturundo za su zo su hari kuma shi usama a sa aka ce baban shi zaid bin harisa wanda a wannan ƙadiyakin ta ta mota annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya runduna wajen mutum dubu uku an rubuta kuma an yi diwan an rubuta ake an an yi rijistar duk an rubuta mutane an rubuta mutane wanda za a tafi da su a cikin tahiyar akwai abubakar akwai umar kusan yaƙi ake da tantanta jihadi aikin allah bai ba ake da wani wani mu manya ne manyan shekaru ba shi bane ba cancanta cancanta annabi ya bar duniya da karantar da al'umma darasin cancanta an zo wannan yakin annabi sallallahu alaihi sai ya sa usama na usama yake usama bin zaid ɗan uwa a wannan kusan cewa musulmi yake da cancanta ba asali ba ba shekaru ba kaza ba ba ilimi ba ha ilimin ba ilimi wani ba haka ilimi bace ba nan wuri ne na musamman aiki na musamman ba ya malam ba wake aiki dera di malam ya dai kalla abu uku da cikas na daya akwai usama ga yarinta da mutum na shekarar shi nawa sha bakwai iya da jini dan iya da jinin bauta oshi da baban shi akwai matsala dan ma iya da kala ta baki wajen oshin ma'aikata ga baki ga ga dan bauta kuma ga karanta shekaru wannan abin ya kai cikas annabi annabi kuma ce shine komandan tahiya kuma a karkashin shi su Umar ka sabo baka a ƙarshen abu Usama suke duka wannan manyan ga ga Usama ne gaba shine komandan annabi ce aka fara guna-guni aka fara guna-guni to da Allah ka mutane mutum mutum da gurin to wannan zaman yana sa wannan yara annabi ya kwance shi shi labari ibai lahiye ya hoto yace na ji kuna maganganu akan maganar shugabancin Usama da mu kuna kan baban shi shi ne komanda shi zai tafi shi ne ba canzawa hikimar Allah ana cikin wannan ana cikin taruwa Allah ya manzo ana cikawa Allah ya cikawa zuma za Allah mai cikawa ana cikin shirin wannan tahiya ba tahi ba shi kenan yanzu kuma abu ya komo ruwa ko a koma ruwa aka zo abinda ta tamana ta maganar halifanci da aka kare rigima da ta halifanci ko ya kare to yanzu hikimar Allah kuma barazana manzala yana rasuwa sai annabawan kai ko suka bayyana to a cikin akwai musulmi wannan wannan akwai musulmi ta kazzab musulmi ta kazzab iya da cikin masu ƙarfi su suke da awar annabci iya da ƙarfin jama'a shi ta ibn saqif kuma iya da iya yaki mutum ne ga jama'a ba kan yaki a cikin suke ya koro barazana to shi ma musulmi ya ce shi ma annabi Allah da manzo Allah Muhammad ya mutu shi ya annabi kuma haka yace dan ta annabi ya dade yace kai annabi ni ma annabi ne to yanzu ban shi har da mata har mata suka da wani har mata eh har mata soja suka da wani mata da yawa abubakar ya haukun ga fitina to kuma ga wa'annan wajen sabai dubu uku an za su ɗin muta yanzu tashin hankali yanzu aka zo aka ƙare komi da komi na halifanci to yanzu ya za a yi da maganar wannan ga barazana ta halin da kuma ga waɗannan sojoji dubu uku za a tura wannan wuri nesa abubakar ya ce wallahi ni zan warware rundunar da manzana salama ya kulla ni zan warware ta ce wallahi in za a mana ɗaya dai a madina wallahi sun ce to ai ka san daman akwai manganu kan usama ce usama shi zai shi shi zai yadda bace obuka ce zan warware shi usama shi ne usama ta kauta bayan gari duk wanda aka kira ka je ka kira ku gamburin ka yi kira duk wanda ka ce kuma ta yi ko zaman ɗaya dai wallahi wallahi wallahi sai an je kuma ba aure ko ko daya sai dai kuma ta karo sai haka aka yi usama ya kira lokacin tahiya yi ya ce a lokaci usama ala kabarin umar saboda shawara ya tambayi usama komanda eh komanda annabi annabi sai annabi komanda ke annabi sai komanda ke annabi eh annabi sai komandancin wannan yace kabarin umar sai ce na bar maka shi umar ya bar mishi shawara ce saboda shawara ya ce yanzu hau ya hau kana kasar ce hau usama ya hau saman doki abubakar ce mai je a raka ka neman kawata ta kura fi sabida ko da ka ne usama a saman abubakar khalifa a kasa iya raka shi haka aka wuta da saman labarin abu to ake a wannan zamani nan kuma gida ta kulle in rida abubakar suka dogara ga allah kuma aka buɗe fafata ko'ina can suna yi nan ana yi nan ana yi aka raba kuma safai ko'ina aka ta fafata aka ta fafatawa a wurin kwaye shekara biyu ce ya bada shekara biyu ta fitina ta halar da to ƙarshe dai allah kare su to shi na allah ke cewa satu da auna ila ƙaumin uli ba a shadi za a kirayo ku zuwa ga yaƙa wasu mutane masu bala'in ƙarfi an ce mutane musailama ta an ce a rota wannan yakin a nan kuma an kira kowa ba a ware ba kenan yanzu su inna masu dabara munawucin wannan ko sun tuba yanzu ga ranar gyara an kuna ne maku gyara ku yi da gaske to akwai ranar zawa an wuraren ta zo in ta zo an muku wannan kira to a nan ne gyaran ku zai abu ne wa'annan tuqatilu nahum aw yuslimun za ku yaƙi wa'annan jama'a masu bala'in ƙarin wannan ko ku kashe su ko su mai ƙauya to a lokacin wannan kira fa'in tuti'u yutukumullahu ajran hasana a lokacin nan yanzu in kuka amsa wannan kira na watan yaki kuka bi kuka yi da'a to Allah zai ba ku lada mai girma shine aljanna kaji zuke su wannan jama'a suka yana abin an rata ya samun nasarar su samun aljanna sai in wannan lokaci ya zo ai kiraye su su amsa kira to a lokacin nan kenan Allah zai ba su lada mai girma gidan ina aljanna wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl yu'azzibkum azaban alima in kuwa kiran yazo aka bukace ku kuma kuka bada baya irin yanda kuka bada baya da farko a zamanin annabi kenan to anzu kuma yu'azzibkum azaban alima Allah zai muku azaba mai tsananin gaske ke tarihi da ku amma zan Allah dai bai bukace su ci gaba ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار نعم ومن يتول يعذبه عذابا أليما
na'am laysa 'ala al-a'ma haraj yanzu nan amini mun ji bayanin wa'annan arab kusan a ko'ina akwai masu uzuri na maka bayani ne a wannan jama'a akwai wasu masu uzuri ba wanda wannan bayanin da ake banda irin wannan masu wannan uzuri sha ta gaya maka cewa laysa 'ala al-a'ma haraj wala 'ala al-a'raj haraj wala 'ala al-marid haraj babu laihi na ƙin wannan wuta ga makaho ko gurgu ko duhun mara layi ke wata jama'a da aka wata hukumcin banda makahi banda guragu banda marasa layi bisa cikin wancan lahinwa da aka bayani na ƙin wuta jihadi bisa lahi su Allah san uzurin mara layi ya san uzurin makaho haka gurgu wani da ya ba amma da ta umarci Allah wa rasulun amma duk wanda ya da'a ga Allah ga manzo na Allah ko wane ne yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ba kabila ba wani kaza da gari kaza ba gari ba kabila duk wanda ya da'a ga Allah ga manzo na Allah shi kuma Allah alƙawarin Allah ne yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi aljanna wanda koramu ke gudana karkashin ta ومن يتولى دون ذبال بايا قوة قوة إياك يعذبه عذابا عظيما الله جميع عذابا عذابا مزمن لكن الله بار وجهت أنجل كذا أبيل كذا كل لك يدعى ga Allah ga manzon shi aljanna ka fitirce kai ta waye wuta Allah kiyaye lakin ta kenan kun ci gaba لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما نعم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة mai wancan bayanin da aka yi a baya na wanda suka maka mubaya suna mubaya ne da Allah hannun Allah sama nasu don bayan da ya gabata su ne ana Allah ke ba mu labarin matsayinsu لقد رضي الله عن المؤمنين الله يا يردا da wa'incan masu imani idu bayu'inaka tahta shajara lokacin da suke maka mubaya alƙashin wannan itaciya ta Hudaybiya wannan abin ya wakana ne ƙarshen wata inuwa Hudaybiya maza ya nemi a mishi mubaya tunan an ce mutum a ruwaya mai yawa 1500 sahabi 1500 saka wa almuzala mubaya hannu kan hannu na mushi mubaya mutuwa ko rayuwa za su mai da'a baja da baya to duk wannan mutane guda ɗaya guda dubu ɗari da gaba ɗaya kam dukkan su Allah da su zan har yake cewa la yadkhulun nar ahadun baya ta shagara zan zan saka cewa duk wanda ya mubaya ɗaya cikin ba mu shiga wuta duk ɗaya aljanna yan uwa ana cewa naka bushara da aljanna abin da ya shahara wannan guda goma a wannan goma su ne kun annaba ana zamne kun yi bada labari abubakar filjanna umar filjanna usman filjanna ali filjanna talha filjanna zubair filjanna sa'ad filjanna sa'id filjanna kika sa ubangiji da kika annabi su goma jero wannan zama kun su goma to su suka shahara mutum goma da aka rubuta da aljanna amma ba su kaɗai bane ba annabi kan su nan mutum dubu ne duka sai aljanna gaba duka sai aljanna haka duk wanda ya halarci badar duka sai aljanna yan badar gaba daya kenan bushara aljanna an ba mutane da dama yan wata hikimar Allah lokacin da aka je Hudaybiya wurin mun mubaya alƙawarin Allah duk wanda yake shan tashi kowane an kawarta mishi akwai wani munafiki da shi aka ji alji da bilal daga jidda kai ne shi ɗaya da munafiki a wurin da aka zama baya shi mai dabara sai shi bayar da koyi koyi shi ne ke tsaya a shi kace wa tsaya shi ba da shi ba a da shi kaɗai ne shi ya je daga ce ya je gama ya ji bada kuɗi rabe bada kuɗi ya dan fara jikin da kuka gan shi ai shi musan ba gara gara ba ta ce da samu shi ya ga dabara ce Allah ya ware shi shi kada aka ware amma duk wani jama'a da gaba ɗaya duka Allah ya kawo samu gaba ɗaya haka ɗan badar Allah duka ya kawo samu gaba ɗaya za ka gane ɗan badar ga hutattu ne da baki sa hadi ba da bin abi barta wannan sahabin wanda ya laifi ka tobara ce wanda annabi za shi buɗe makka hajji bin abin da ya yi takarda shi a wurin tunanin shi bai da dangi a makka haka bai da dangi na kusa kuma ya bar iyalai a makka ba mai kula da su iya gudun cutar da iyalai shi sai ce ga wannan abin da zai zai sa su kare iyalai shi sai adam ne sai takarda bayan ba a so kwarai sha samu labarin za a je gudun makka don maka samu iya kai san kada zuwanka hajji bin abin bata sai ɗauki takarda ya rubuta ma kwarai shawa ga muhammadu na iya zuwa da runduna ta shi ya san wani abu bai hana shi nasara amma dai shi wai suka da shi ma ya ne wani abu a wajen su don su dan kare iyalai shi amma lahi ne sai ubai annabi sallallahu alaihi wasallam kurin he ga malaika jibril ya sabko ce muhammad a cikin mutananka wani ya aika takarda zuwa ga qurayshawa ta mutanka ya ba wata mace a saman raƙumi za ta kai wannan takardar da shawa zala kira ali da wani cikin sahabbai ya ce maza ku bi hanya kuma aga hata da wurin ku je daidai wuri kaza wani abu yawa ne ku je daidai wuri kaza za ku samu wata mace a kan raƙumi akwai takarda an ba ta daga cikinmu za ta kai ƙwarshawa ta ba ku wani takarda maza ali aka kama hanya suka same ta ko a wurin baiwar Allah takarda da aka baki tace ni tace a suka bincike kaya babu takarda Allah ce wallahi ban mun san akwai annabi ga mana akwai ta ko miki zirwa ko za miki zirwa zirwa miki gaba da ayi miki zirwa dan ta kaza ya da gaske zai ko miki zir dan sa akwai ta annabi ka ya ce akwai ta ko wajen ki ki ba mu da ta kaza ya bala'i ashe a cikin kitso a cikin gashi don jaraba ta tura ta sa a cikin gashi ta ɓoye takardar ya ta basu ya ga takarda ka amsu suka zo ga takarda ana buɗe takarda ya gashi min haɗe min albarta da haɗe min albarta zuwa ga ƙure shawa kaza kaza kaza da sunan shekun annabi ya kira wushi ta haɗe ya wannan sai da wani yan wani jihar sudan kun gaba shi kamar shi kuce shi ya shi kamar kun ce wuye shi ba ba ba da ta tamnawa umar ce abin shi kun ce wuye shi kun shi bai bukata ba ta kunta abin shi kun ce wuye umar ce abin shi kun ce kun munafiki ne abin ce wuye shi ya ce ya rasu ka amin gaugawa ka amin gaugawa rasu da ka amin gaugawa ka amin gaugawa ya ce wallahi ya rasu lallahi to ana annabi ce ma umar umar ba ka sama haɗi ya je bada san bayani mata shi kuma Allah ce duk an mata kuyi abin da kuyi so Allah kuma kuyi layin Allah gauta muku shi Allah mai kama da laifi ce duk da jama'a gaba da duk abin da ya gauta mishi a takaice dai anan ya kawo uzurin shi na yin hakakin Allah dai gauta musu gaba da wance lokaci Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته